الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أعتبر شاء دقيقة وتر ربيع الأول شاء ta je ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na uku a cikin littafi mai albarka umdatul ahkam na babban malami abdulgani المقدسي الجماعي رحمه الله تعالى wanda ya rasu a shekara ta 600 da aka haife shi a shekara ta 541 mun sai hadisi na hudu na kuma mu tashi hadisi na biyar a darasi na hudu maliki al-hadith al-khamis ba mu kai nan ba na hudun za mu tashi ko to darasi na hudu hadisi na hudu annabi alaihi salatu wasalam yake alaka malin ji alhadisu rabi'a hadisi na hudu ana abi huraira radiyallahu anhu qala ana abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga abu huraira na mun yi wannan ayat a wato mun biya wannan gaskiya ba kwa ji ta kenan na nau za mu tashi na ce na biyar kun ce ba kai ba ni dai na san na yi alama ga shi ana bi hulaira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal annabi yace la yabulanna ahadukum fil ma'i alladhi la yajri ko la yabulanna ahadukum fil ma'i dari ko dai ke farko hadisin la yabulanna ahadukum fil ma'i alladhi la yajri annabi ya ce kada da yanke fitari a ruwan da baya gudana a tsayin da baya motsawa sun mai yadda filu biyu sannan kuma ya fada cike ne kaya ya wanka a ciki kun ga sun mai yadda filu min hukai sannan ya wanka daga ruwan wani muslimin alwayin muslim kuma la yadda fil ahadukum fil ma'i da'in wa huwa junub wa huwa junub kada da yanke wanka a cikin ruwan da yake tsaye alhali yana da janaba to ka kalli hadisan guda biyu na farko la yabulanna ahadukum kada da yau ya take fitsari ilmani ladhi la yajri a cikin ruwan da baya tafiya kaga hikima a nan shine in yana tafiya ai na jannar ma ba za ta yi yawa ba domin mai yawa ne an gane ko dama ka'ida abubuwa uku ne idan suka canja ruwa ya zama najasa ɗanɗanansa ko kamfinsa ko me ko launinta abubuwa guda uku saboda haka kaga ruwan da yake da yawa kogi da yake gudana in an yi fitsari a cikin zai ba za a gani ba kwata kwata to shine annabi alaihi salatu wasallam yace kada ka yi fitsari a ruwan da baya gudana sannan kuma zuma ya tasilu minu sannan ka ɗebo ruwan ka ce za ka yi wanka da shi na an ce minuhu yaktasilu minhu ɗiba ba ma ciki ya shiga ba ɗebo waye aboki ke je wanka da shi arwayan muslim kuma cewa la yastajibu alaikum bil ma'i dari kada ɗayan ku ya fita wanka a cikin ruwan da yake tsayeli wa huwa junubun alhali yana da janaba wannan kuma wato shiga ciki zai iya yi nan kaya duka annabi ya hana wannan hadisi imamu bukhari ya kawo shi a cikin kitabul wudu babu da yake magana akan babul bawli fil ma'i dari sannan imamu muslim ya kawo shi a cikin kitabul tahara أباب النهي عن البول في الماء راكب الماء راكب شيني الماء الدائم سوى روى بيتفعي وجه رواية مسلم يا كاو باب النهي عن الاتصال في الماء راكب من بياني أكان أبو هريرة a satin da ya wuce to malamai sun yi magana akan cewa la ya kulanna la ce annabiya ko annabiya annabi korewa yi ko ku hanawa yi wasu malamai sun taba kan cewa haramun ne tunda annabi halawa ya lafi annahiya akwai malamai da suka tafi akan wannan maganar wasu kuma kamar malaman hanabila da zahiriya sun tafi a kan cewa haramun ne annaba hana waye amma imam malik yana ganin cewa makaruhi mutum ya yi wanka da ruwan da yake mutukar misali ya haura kulla da ni za ba na galma kulla da ni na ya hamilin kabar a ga ruwa ya kai tulu biyu baya daukan dauda amma dauda in ba da yawa ba shi kenan in ka zuba mun bai yawa akwai adadin da in ya kai zai iya jirkita ta to wannan hadisin kamar yadda na faɗa cewa wasu malamai sun tafi akan cewa haramun ne to ina kuma ga yin bayan gida a cikin ruwa wanda yake tsaye ne shi kuma ba sai malamai suka ce min babi aula aula bi tahrim shi ne ma ya fi cancanta a haramta shi na'am sannan anan malamai suna nuna mana cewa kamar yadda na faɗa a farko akwai malaman da suka tafi akan haramci wasu kuma suka tafi akan makaruri wasu kuma suka ce a'a za a raba biyu idan ruwan ba shi da yawa idan ruwan ba shi da yawa to haramun ne idan aka zuba najasa a ciki kai amfani ne idan kuma yana da yawa to makaruri kaga min ba da aula a kauce wannan saboda gudun cututtuka kada su yaɗu a cikin wato mutane daga nan sai ka ji ana magana kwalara ruwan da yake a yawanci a irin ruwa ake ɗebowa ko kuma guraren da ake ta ba haya ko ina sai iska ta rika ɗebowa tana kaiwa cikin abincin cikin mutane na faɗi wannan cewa karaha malaman malikiya ne suka tafi akai amma zahiriya da imam ahmad bin hanbal yana da ra'ayin cewa haramun ne kai amfani da wannan ruwan kamar za mu iya cewa mazhabobi uku ne akan magana akan wannan hadisin hadisi na gaba hadisi na shida ana bi wa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace idan jariba kalbu fi bina'i ahadikum idan kare ya ruwa a cikin mazubin ruwan dayan ku bal yabdilu sab'an to lalle ka wanke sau bakwai idan ruwa ya zo kaga idan jariba yake in ya sha fi bina'i ahadikum cikin kwalyan dayan ku ko mazubin ruwa kwano ko kofi ko tasa ko baho to bal yadhiru sab'an ka wanke shi sau bakwai wani muslimin arwaya muslimin ulahunna bi turab sai daga cikin su ko ta farko wasu suna cewa ta farko amma ulahunna kawai sai a ciki ko na farko ko na biyu ko na uku ko na bakwai ya zanto ka sa kasa ka sa kasa wajen wankewa وله في حديث عبد الله بن مغفل أما حديث عبد الله بن مغفل فوقت وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولد الكلب في الإناء إذا كريم للجي shi kuma nan da shi ne kada harbi ko bai ja ba na farko a ruwayar bukari cewa idan ya ja amma a ruwayar musulun cewa in ya kada ma harbi kawai a ciki to sai ce babtilu sab'an ka wanke sau bakwai wa asiru samina asaminata bi turab sannan na takwas din ka tuda shi da kasa kun ji a wannan ruwayar na takwas za a sa kasa a murda sannan sai a yi amfani da to idan ka kalli wannan hadisin kafin mu je ga jami'in sa Abu Hurairah ya rawaito Imam Bukhari ya kawo shi a cikin kitabu Tahara babul ma'i alladhi la yadkhulu fihi bihi sha'ru al-insan Imam Muslim ya fitar da shi a kitabu Tahara babu hukumu wujubil kalbi wa qawluhu lahunna biturab sannan hadisa Abdullahi bin Mukaffal kuwa musulmi ne ya kawo a kitabu Tahara babu hukumi wulujin kalbi ya kawo shi a nan to idan ka kalli wannan hadisin za ka ga yadda malamai suka kai komo a kansa na farko dai shi Abdullahi bin Mukaffal yanzu muka haɗu da shi a hadisin sunan da Abdullahi bin Mugaffal ibn Ubayd bin Lahab ibn Abi al-Mudani mutumin abinar Mudaina ne Mudainatu Mudar yana cikin ashabu shajara mutanen da Allah madaukakin sarki ya yarda da su laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubay'unaka ta'ata shajara to yana cikin waɗannan mutanen da Allah ya yarda da su Abdullahi bin Mugaffal yana cikin mutum goma waɗanda suke masana fiqh da sai da Umar Allah ya kara masa yadda wato ya tura su fasara don su koyar da mutane addini ya zauna a basra ya dade a nan kuma yana cikin mutanen da wato suka rika kuka wanda za su iya tuna karatunmu na azumi albakkaun waɗanda ba su da abun hawa za a tafi yankin tabuka su rika kuka da idanu to abdullahi bin mugaffal yana cikin su sannan yana da wata balala domin mahaifinsa sahabi ya rasu a shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira to shi suka rawaito wannan hadisin shi da Abu Huraira annabi yake idan ɗayan ku idan kare ya wato ruwa a cikin mazubin ɗayan ku ya wanke sau bakwai ɗaya ruwa ya kuma ta Abdullahi bin Mugaffal ya wanke sau takwas idan kare ya yi lallaki to wannan ma malamai sun karu juna ilimi a kai kai kai domin za mu ga akwai ayoyi da suka zo suke magana akan kare kamar suratul kafi an yi bayani akan kare suratul ma'ida Allah ya bayani akan karan farauta kana dai sun zo sun yi bayani akan kare to shi sa malamin suke cewa kare duk inda kudiyansa ko daga wata kasa yake inda ya sa ma baki a cikin kwano to kana san amfani da kwanon sai ka wanke sau bakwai malam Ahmad Shakir a cikin littafin Ikamul Ahkam wanda yake sharhi ne na na na wannan littafin na ibn da kike ilmi yana bayani akan cewa sigare yana da wata illa wanda a cikin hanjinsa duka kowanne babba da karamin akwai kananan tsutsotsi wanda yake ba tafi girman su bai gun milimita hudu ba kwata-kwata wanda suke a cikin hanjin kare to lokacin da ya daji sarautar sa zai yi kaki da bakin sa da harshen sa yake goge dubarsa da yake yake gogewa yace idan ya goge wannan kananan tsutsotsin ɗan muri muri da ba a iya ganin su sai da microscope ko magnifying glass sai da shi za a gan su yace kaga kuma da harshen sa yake toka fatar sa yace to duk sai ya zo a fatar sa ga ta nan kuma a jikin ne wato dubararsa sannan ta makale a bakinsa idan ya zo ya sa harkensa a jiki domin da harkensa yake sarki yake to zai dawo ba da ruwa wani bature ya taɓa yin research experiment ɗinsa akan wannan hadisin ba musulmi ba ne cewa ai wato shi bari ya gwada ya ga hadisin da turanci yace to bari ya gwada ai makare tunda sun fi kowa ma'amala da kare turanci da a ƙasar turai yanzu kare ya fi ɗan adam kima ba za ka je mall ka tarar da wannan ɓangaren abincin kare ne kala kala akwai na gwangwani akwai kyattinsa akwai komai macen za ta mutu akwai wata mata da taɓa duba da za ta mutu ta yi wasiya cewa idan ta mutu dukiyarta ta bawa karar sannan kuma a yayyanka ta a bawa karar ya cinye a duk da ta kaga dabbanci ko inu mai laka lanani balum azal ta ma fi karan kasancewa dabba cewa a yayyanka naman ta a bawo karan in ma onga da maji za a saba duk a saba ya dai shi sannan kudin da ta bari a rika ba shi a hankali a hankali har ya cinye akwai kungiya yanzu a kasashen turai wanda ka taba gari su za su yi kararsa kuma sai an tsawo wa wato mataki a kanka kaga a musulunci wanda dabbanci ai idan mutum ya mutu haramun ne ko a tsugunna mutum ya makale ya mutu ba a karya shi to ke cewa dai ai mata musula a dinda tsata yanzu a musulunci idan mutum kafarsa ta makale a lankwashe in aka zo yi wanka ba ai duk da ba aka da bata domin annabi cewa ai karya kashin mutum yana mace kamar ka karya shi yana raye ne saboda haka gawa tana da albarma ko mutum ya mutu tana da albarma ba a jan mutum sai an miƙe shi wani za ga kasar mota kai ya makale ya kore a haka to haka za ku saba komai ba ya ku ja ba kuka ja yake ne kuna da jini haka za a bar idan kabar idan ya dukun ku ne to sai a yi kabarin nasa a haka ni sai kin kawai a jira shi a haka to kaga ita ce a sai a gudun tsirata a ba mu karen ya cinye saboda kimar karnuka mutum yana da yaya zai ce kana ba yayansa komai a gadi a ɗiba a ba karan duka kuma ta zauna to kaga wato musulunci yana da wato tsari to sai ce idan kare ya lallage a cikin ruwa ko abinci kada a yi shi wannan baturen da ya zo sai ya samu chemical da karan ya lallabe sai ya wanke sai ya sa magnified glass din sai ga sai ga wannan dai cututtukan da aka yi magana a tunanin sai kuma sawa yayi kai sai ce to bari ya kira ni na musulmi sai wannan message din da Annabi ya faɗa yana sa kasa da ya aura sai ga ba komai sai ya zo tambaya ya ake shiga musulunci shi dalilin wato da ya sa ya musulunta kenan har wasu suna bayanin cewa sai da ya translation na hadisin ya gaba a over office ɗinsa saboda haka duk abin da annabi ya faɗa dama abin da ake nufi da biyayya ga annabi shine da atu bi ma amara wa tasdiquhu bi ma akhbara wa tinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'badu Allah illa bima shara'a yadda da annabi shine yi mar biyayya cikin abin da ya jar'anta ya ba da umarni kai wa tasdiquhu bi ma akhbara sannan da gaskata annabi cikin abin da ya ba da labari annabi ya ce mana annabi Musa ya faru mutuwa saboda haka labari ne kuma mun yadda saboda haka duk abin da annabi ya bayar na labari wanda hankalinka ba zai dauka wasu ake ka yadda in dai shi ya faɗa to sai yake wajji na bu mana mana ha an da ni danta abin da ya hana wanda jara kuma ya tsoratar wa Allah ya ubadallah kada ka bauta wa Allah da komai illa bi ma shari'a sai da abin da ya shari'a da wannan shine bin annabi idan ba a wannan sakin din kake yawo a abubuwan nan hudu to biyayya ga da annabi kariya ce yi maka biyayya ya abin da ya umarni gaskata shi cikin labarin da ya bayar annabi ya gaya ma cewa za a yi tambaye kabari kuma mala'iku biyu za su sauko a cikin kabarin su ma tambaya su zaunar da kai aka yi faɗa hadisin bara'u bin azib kaga wani zai ce hawa ya hankali zai karɓi wannan ko kuma abin da wasu hankalin ke zuwa kamar yadda na taɓa gaya muku wani yaro ya taɓa tambaya ta cewa an ce mala'iku za su yi tambaya sai yake to mala'ikun nan da suke zuwa munkarun wa nakirun su nawa ne sai nake wato bi ne haka annabi yake su bi ne sai yake to idan mutum ya mutu yanzu a Kano wani ya mutu a Amerika wani a Jigawa wani a kaza duk aka binne su a lokaci guda za su yi haka yake ne za mu tafi karatun lahadi ni da injiniya sai nace injiniya kaga wannan yaran ina ganin su so ko ba ba shi amsa ba zai ba kansa dakata dan ranar zai da muka dan makara ba sai nace a nan waje da ni sai nace mata ka san waya tunda da wayan da ya kai secondary school ne san 3 ko 2 eh sai ya san waya android yace akwai a gidansu kala kala sai nace to ka san wani abu da ake kira conference yanzu in kira waya yayanka yana India wani yana Ukraine wani yana Pakistan wani yana Madina a kirawo su yanzu yayyanka duka mahaifinku ya haɗa conference da dukansu yake yanzu haka kuma wanda yake gane dare ne wani kuma da yake India kaza ne yake a lokaci guda sai yake kwarai ko shi ma ana yi a gidansu ba abin yana yi sai nace a lokaci guda kuma duk ya hada mutane hudu sai ce sai nace to ka yadda dan adam zai iya hada mutane a lokaci guda na kasashe daban-daban amma Allah ya kasa sai ce to ya gane ya tunda ya gane wannan yanzu yace wancan din ba ya gane shi ne kawai shi da ga mutum ya shiga harkar science bai san addini ba zai iya zama atheist atheist din nan ai da wannan ake jinsu gaba daya idan dai bai fahimci Allah ba da wannan yake da science to ko jinka babu ko wani abu daban zai iya shiga zai iya cewa ba Allah domin kokolwa ta ce rika amfani da ita cewa tunda ba kaza to ba kaza kaidar science kuma burundi ne da abin da kan rawo da ke divide ne to burundi yau waje kai burundi kaida ce ne da abin da yazo za ce kai burundi saboda haka kaga annaba ne da Alaihi Wasallam shi ya ba mu labarin kare cewa kare yana da wannan cututtukan to a zamanin su kuma an gano da wannan cutar dama abin da ba a so ko baka gane a zamanin ba kawai ka yadda waye fara annabi ne to shi za annabi ya kawo sai na bakar siddiq domin baya nan ya dawo daga Isra'il kafirai suke ta surutu cewa wai kunji mutumin wai wai Isra'il ya ji gaba ɗaya tafiyar da ake ce shekaru amma ji wai a dare ɗaya aka tare sai na Abubakar a hanya baya nan aka ce ka ji mutumin naka domin an san ba wanda ya fi gaskata annabi irinsa ka ji mutumin naka kaza da kaza da kaza yace shi ya gaya muku suka ce yace to gaskiya ya faɗa shi za yake da wannan taikin din siddiq ne gaskiya wato wato kuma abun gaskatawa sai na abubakar as-siddiq yana gaskata mai abun gaskatawa shine annabi alaihi salatu wassalam baya nan amma ya yarda saboda haka wannan shi ake so imanin da ya yarda da shi shi lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya faɗi kalma ko wato dai ma daɗi ko ba dai ma daɗi ba ko hankalin ka ya karba ko bai karba ba ka yarda ya ce kare idan ya yi lallage cikin wato kwano a wanda ya bakwai sama alwala a can kawai yawwa wannan shi ne sama shi sa kaga ai da ake cewa banda wannan binciken da babancin ya gaya mana na cewa in mace mutunce mutu ta yi ta kaba wata wata da kwana goma cewa wannan famfin da ya shiga cikin ta namiji baya bajewa sai bayan wannan watannin wajewa tura yanzu sun gano sai bayan wata hudu da kwana muka ce ai mutuncin mun yarda kafin su gano hindiri to jiya ma ina duba wani shi ma wani research wai da aka yi cewa duk matar da wai ba mu yake shiga ma ya mace su fiye da na mutum daya to wato shine cikin sauki za ta kamu da cututtuka da kansa fiye da mutum daya kaga maganar da ake yi shine mazinaciya tana cikin ne hanya mafi mafi munin hatsari kuma dama Allah ya ce wala takrabu zina karka kusa ba Allah ba ce karka yi ba karka je kusa da ita indahu kana fa'idatan wa sa'a sabila cewa karuwai sun fi kowa saukin kamuwa da cututtuka domin ba mai kala kala ke zuwa a jikin tayi ya shiga cikin mahaifarta wa in tudi'uhu tahtadu haka annabi Allah yake in kun mabiyayya za ku shirya to imam malik Allah ya tsara masa da karkashin wannan hadisin shi yana ganin makruhi ne kai amfani da wannan da abin da kai amfani da shi dalilin sa kuwa shi yana ganin saboda ai shi kare an ba mu dama ma mu yi farauta ne ya tsalu na gama za ku hilla lahu qul wa hilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله الله يجي فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله yana ganin shi wancan umarnin da annabi yayi litta abu dan ibada ne kawai dan ibada akai ba umarni kai haka saboda haka idan mutum yayi amfani da wannan yace dalilin sa domin gashi an ce wanda yayi farauta ya kamo karan da ka tura ya da in kan sa ya bismillah kai bismillah ka take shi in dabba da ya kama ya kama in bai fara ci ba ya halatta kai amfani sai wanda malamin ta kara ba da amsa ka ce a to ga an ce in bai ci ba idan kare ya kamo dabba ya huda to ta ta wannan kuma da ya kamo ai ba ci yayi ba dama ba cin ka kamo waye idan ka je duk karan da ka tura farauta in ya huda to bai zama malan kare ba domin malam kare ne Allah yake idan ya kamo da muallimina wa muallimina tuallimuna hunna bima allama mukallibina tuallimuna hunna bima allama kullu sai malaman cikin karnuka su ake jin nawan da suka saba ba jahilan cikin su ba jahili kaga zai huda wannan dafin zai shiga saboda haka maganar sauran malaman ta fi karfi cewa ko a wannan bangare tana nan idan kare ya huda haramun ne amfani da nawa idan kuma bai huda ba ya halatta a yanka karan a yanka abin da ya kamo na farauta saboda haka wannan shi ne yafi inganci na to kaji karan fara akwai masu kamawa wanda za ga ya kama har ya sa bakin sa akai suna yi kika tambaye yan farauta za su gaya ba akwai wanda in ya kamo za ga wuyan ya dabka amma bai huda ba bai huda ba in dai na farauta ne in yazo za ka kawo waye shi ko ya turmushe shi in ya fi karfin sa har sai mai ubangidansa ya zo ya dauka saboda haka wannan shi ne bibi idan kare ya lallake ko ya sha ruwa haramun ne mutum ya dauka ya amfani da shi saboda kasu shi kika ta mai an sai ya wanke ta bakwai wannan shi ne zantar da ya fi inganci to shi da annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mana a wanke sau bakwai na ɗaya ɗaya daga cikin bakwai a sa turbaya ko kuma a wanke sau bakwai na takwas ɗin a sa turbaya wannan zancen ya fi inganci sannan ka ga annabi alaihi salatu wasalam ya ce man na kalban illa kalba sayyidin aw majiyatin aw harfin duk wanda ya ajiye kare a gidansa in dai ba ɗaya daga cikin guda uku nan ba to kullum za a cire man lada a cikin ladansa ingantaccen lada da ya kai girman dutsen Uhud kullum za a cire ma amma karan farauta ko na noma ko na gadi to babu laifi in dai dan gadi ne ba wai karan da za a ajiye gidan fashin ba kamar da tura suke yi wannan haramun ne su za ka na su na fashin ne a cikin ɗakan ɗakin da ya fi na wasu ma ɗakin da kare yake kwana ya fi na wasu lafiyayyen ɗaki komai za a yi mato irin wannan annabi ya hana haramun ne kuma duk yan karen nan ko da ana yi mafuros an je kenan in dai ya sa harshen sa a ruwa ko a kwano to sai an wanke shi sau bakwai in ko ba haka ba ba kwa so ku yar wannan shine abin da yake daidai shi da imamu nawawi a jami'in imamu muslim a jami'in muslim kai na ta al-mihaj yake cewa ba ka da wani abu da zaka sa ba kwakwai ta ka turbayan na haka yake wala yaqumu al-ashnan was-sabun maqama turabi ala al-asai haka imamu nawawi yake ba ka da wani abu da zaka sa sabulu ko jami'ar ko ma da yake a makwafin wannan turbayan da annabi ya faɗa ai ka ga wani yanzu saboda gogewa yana ganin yayi boko zai iya zuwa birfefe illar da ta sa idan mace aka sake ta sai ta yi jini uku sai ka ce ba illa shi ne zai karta shiga da dan wani gidan wani sai ce to ai ana scanning aka zai biya ba to ai ana scanning sai to ai annabi ya fika sanin ana scanning bari biya ba ya fika sanin ana scanning ba wani zanta a zo a ce kaza a'a kawai kai mabiyayya sai abin da ya faɗa sai ka zauna lafiya wanda kuma kamar yadda muka muka faɗa likitanci ma ya tabbatar da haka suna da wani wato cututtuka wanda la yujiluha microban wa amradan la yujilu al-ma'a wahdahu cewa ruwa baya ruwa kai baya tafiyar da wannan sai an sa shi baya wa in tudi'uhu tahtadu kawai al-hadith sami hadithi na takwas an umran maula usman bin affan an karbo daga umran shi kuma wannan umran din bararran bawa ne kun san bawa kashi biyu ne akwai maula al-asfal akwai maula al-a'la maula al-a'la shi ne wanda ya yanta bawa kai ubangidan kai ne maula al-a'la maula al-asfal kuma wanda aka yanta to shi umran maula al-asfal ne waye maula al-a'la usman bin affan abin da zai burge ka shine kaga Umran bawa ne a karkashin sa yana to ka iya cewa dan aiki amma bai bace haka ba sai dai koyi da ilimi anan zaka koyi cewa ba daidai bane almajirin gidanka ya zauna baya karatu domin kai ma ba zai ba aikin daidai ba ya kamata ya san addini ya san rayuwa sai ga abubuwa sun bi tafiya yadda ya kamata in idan ka kawo mai aiki da ma jahila ko to za ta kai ma kuma ɗabi'un da za ta rika nasa wa ƴaƴanka to mafi yawanci za a ga mai aiki mu'amalar ta da ƴaƴanka ta fi yawa fiye da ma uwar gidan ba a yi wasa ba musamman ma'aikaciyar to sai ka yi hankara ka lura tarbiyyarta in ba haka ba to gaskiya za ka rika tufka ta bayan na warwarewa Zanu Usman bin Affan an karbo daga Usman dan Affan radiyallahu ta'ala an Allah ya kara masa yadda kun ga yanzu muka zo kansa shine amirul mu'minina yana cikin halibobi na shine haliba na uku sunan sa Usman bin Affan ibn Abi al-As ibn Umayya bin Abi Shams bin Abi Manazil kaga yana da alaka da Annabi a wannan a wannan a wannan gaba Abi Manazil ko dinan ya musulunta a farkon musulunci a hannun sayyidina Abubakar ya musulunta sannan yayi hijira wannan hijira guda biyu da aka yi duk da shi aka yi sannan ya auri ƴaƴan annabi alaihi salatu wasallam har guda biyu ruqayya da ummu kulsum wanda ba wuce shi ke rabiya da ummu ko katiri amma ruqayya wa ummu kulsum shi za a ce cewa zunnurai ba abokin haske guda biyu domin ya auri ruqayya ya auri ummu kulsum duk ƴaƴan annabi annabi alaihi salatu wasallam yana jin kunyarsa kwarai da gaske domin shi ba zai na Usman din an ce mutum ne mai kunya har mala'iku na jin kunyarsa shi ne sahabin da ya tattara alkur'ani bayan an samu sabani wata rana Hudayba ibn Yaman ya je Azerbaijan sai ya tara wato ana ta mutu wannan sai karanta karatu kirar Hamza Abdullahi ibn Amr bin Bakari Kisani waye kowa zai ce kasa tafi ana ta wannan da ya zo sai ya sai da Usman sai da Usman sai yake to lalle ya kamata mu tattara alqur'ani guri guda to shine yasa a tattara alqur'ani ya tura wa nana Hafsa yace aje a kalle ta wannan takardun da sai na Abubakar ya hada suna nan eh suna nan aka aiko da shi yasa karkashin jagorancin wa karkashin jagorancin wato Zaid bin Thabit da mutum uku ya hada shi da su aka tattara shi ta ke cewa mun abu da Usmani shi ya sa aka tattara alkurani karkashin jagorancin wannan sahabo to shi ne yake cewa yana sannan kuma yana cikin mutum goma waɗanda ke al'azarin mubashiru na janna ya karba alibanci bayan an kashe sai na umar abu lulu asal majusi ya soke shi a shekara ta ashirin da hudu wasu na cewa da uku amma ɗan da ya fi kwari shine a shekara ta ashirin da hudu bayan hijira an kashe shi a matsayin da yi kwarai da gaske mutum ne mai hakurin gaske a shekara ta talatin da biyar kawari jawa sun suka zo kewaye gidansa da 'yan tawaye kwana goma sha biyu ko arba'in da wani abu kamar da ibn kathir ya faɗa tsawon wannan kwanakin ba sa barin su ta gani ƴan tawaye duk cikin wanda suka kake sai na Usman ba da haji ko ɗaya ƴaƴansa abai ne da jikoki su suka yi wannan tawayen aka kewaye gidansa dan sabai sun zo sun kawo ba agaji yake baya zan fitina su kyale an kewaye gidansa kullum azumi da sallaye an hana shi fita jam'i baya iya iya zuwa wani daga cikin sahabbai ko Abdullahi dan Umar ko wani da yazo yace ya amiral mu'minin ba za ka ba mu umarni mu tsaffa waɗannan yaran ba sai yace shi baya zan fitina yace ba ka gani yanzu masallacin Annabi ba sahabban da ne ke jan sallah ba sai yace in sun yi sallah idan tayi yace idan sun yi sallah tayi ya tafi yake yake to ku bisu haka yake ku bisu sallah ku kyale da kawai to aka kewaye gidansa ana wannan abu tsawon kwanaki kawai wata rana sai suka haura da aka haura da makamai a hannun lokacin da aka shigo ciki sai ga hadda bayi sai ce da su duk bawan da ya ajiye makamunsa na yanka to bayi duk suka ajiye sun ga yanki sai aka bar wayannan sauran sai yace ba za barin sai tuna muku cewa ni ne sirkin annabi ba yace ni annabi ya ba wa ƴaƴan zahabi suka ce mun sani ba ku san cewa ni ne annabi aka je rijiya kabarai sun kare ta ba ruwa yace wa zai je wannan rijiyar shi wanda yake aljanna ta tabbata a gare shi yace ne sauri na ziya suka ce wallahi mun sani yarka kawo fadaloli guraren da annabi ya rike ma alƙawari da aljanna ni ya ba da su ce duk mun san wannan to me kuke tuhuma ta ne ina tuhuma ka da cewa ka hau kalibanci duk ka janyo ɗan uwanka kasa eh daga cikin abin da ake tuhuma ka kenan ya janyo ɗan uwansa ya sa ya ba shi makami duk ya ba su amsoshi sai da Usman din nan fa da ya hau kan kalibanci baya karba alwai cewa ya yafi baya karba alwai ko kuma amma wallahi yana wanda yana karatun alqur'ani da muthabi a gabansa bai an karaba duk sun gama wannan surutan sai ya ci gaba da karatunsa sun kewaye yana azumi yana karanta suratul baqara wani bai an karaba ya saka masa baki wani ya tare ya sa hannu har sai da ya zo da suka dace sai jinin da ya tsadduwa akan muthafin qur'ani daidai gurin fa sai fika humullah to dama ya yi ka a ranar ya yi mafarki da annabi alaihi salatu wassalam annabi yana cewa da shi kai hakuri tun da ran annabi ya gaya mana ko ta riga da Allah zai saka ma karka bari ka cire ta da kanka sai dai a cire ta saboda haka a mafarkin da yayi sai annabi yana cewa kai hakuri yau tare da mu zaka sha ruwa ran da za ka ji ya dauki azumin nafila annabi ya gaya mar wannan cewa tare da mu za ka sha ruwa to shine suka yi mar shahada suka kashe shi a daidai wannan lokaci sai da ali kai sai ya karba tun daga lokacin kisan da sai da ali bai samu zaman lafiya ba bai samu zaman lafiya ba domin waɗannan ƴan tawayen shi ma sai ya shiga tsoron kar su mar abin da suke wa Usman na Affan wannan shine ya janyo sabaninsa da sayyidina Muawiya domin an tafi shi kuma Muawiya dan uwan mahaifiyar Sayyidina Usman shine kuma gwamna a Sham da aka je ɗaya daga cikin matan sa ta je ta kaiwa Sayyidina Muawiya likafan kifar da fara kwarjallan sa da ɗan yatsun sa ragowa a ciki tana zuwa ta kai masa yana budewa da gani sai bashi da kuka da ya fito cikin masallaci yana zuwa ya fara mutane da an shiga kawai sai ya bude musu wannan mayaɓan wato mayafin da ɗan yatsun da yana Usman a cikin gaba ɗaya kowa rika kuka a masallaci to wannan shine farkon sabanin da yana Usman da yake na Ali domin ya ki zuwa ya baya ana ta taffa a tsagurin sai na Ali a matsayin da na Amirul Mu'minin shi kuma sai na Muawiya yana nan yana cewa lallai sai an fito da suwaye suka kace sai na Usman shi kuma sai na Ali yake aje a gaya mai ya fara yin mubaya'a kafin a fito da shi kuma yake sai an fara fito da sai da Ali hikimar ta shine yanzu bai san mutanen nan ba idan ya matsa shi ma za su iya kace shi kuma sai da wato Muawiya yana ganin dole sai an fito da shi ne sabanin kaga kowa yake da haji shi sai da Muawiya yana ganin akwai aya wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyihi sultanan fala yushrik bil qatl Allah ya sanya wa duk wanda aka je cikin zalunci to Allah ya sanya wa ƴan uwansa ya tsora musu cewa su nemo haƙƙinsa to da wannan ya dogara su kuma suna ganin sai na Ali yana ganin mutanen nan ba ban gama sanin su ba ni ba na waka yanzu za su iya kashe idan mutum ya hau mulki kaga ya ko wasu mutane wasu usoji da baka bi ta kansu sai ka tsaya ka nutsu in ba haka wallahi za su tafi da kai ko burin zuban aka ba su yanzu ka shiga makaranta akwai wasu usoji da sai ka fara fahimtar su waye kwarai kuwa ballan da ma'aikata akwai waɗanda suna nan su suka san cin gugurin to kokari kake ka fara gane su waye kaza za aljiyunka sannan kai abin da za ka yi to kaga in da haji kaddara ta riga ba ta wannan shi ya janyo rigimar sayyidina ali da sayyidina muawiya shi sa kan wani akaran ba da lakkara yace ka nemo waye fa gaskiya ba ruwanka duk kowa idi da haji an fahimta da kyau ko to shine sayyidina usman ibn affan to akan wannan abu aka tafi bayan nan aka yi mai shahada sai ga Usman ya rasu a shekara ta 35 a hannun kawari jawa an binne shi a bakiya wata rana Annabi alaihi salatu wassalam ya je wata gona ya zauna yana jefa rijiya sai Abu Musa al-Ash'ari wata ruwayar Bilal ibn Abi Rabah ya je dan yi magadi sai na Abubakar ya nemi Annabi ya rasa sai ya tafi wannan gonar yana zuwa sai ya tada Abu Musa na kai ko Bilal a kofa sai ya ce shi ka je ka ga ya Annabi na zo na faɗi wannan kalmar yadda kake da mutum aka ba shi mukami office to in ka je office din ka kai wato in dai da ba sun da gurin ka kai gaba gadi ka ce aje a gaya ba shi wannan ma sun bai san ka ba kar ka zo kai ta faɗa ka cewa kaza kaza ni din ba zan ci a eh kabu wannan sai tilasmin ɗinka ne ko a'a shi aikin sa ne idan bai yi wannan aikin ba za a iya korarsa kaga sai na Abu Bakar yaje bai ce wa Abu Musa da ni wa kadan waye koran annabi ba daga annabi fa dai a ba je yace je ka ga ya barna zo yaje ga ya bare yace je ka ce shigo wa bashiru bil janna kace kuma kai masa albishir da aljanna sai na Abu Bakar ya shigo annabi yana gefen rijiya sai annabi ya matsa bar ya zauna kuta ne ana haka bayan jiwa sai na Umar ya zo yace ka je ka ga Annabi alaihi salatu wasalam Umar ya zo shi ma ya je fada ya dawo ya ga masa cewa ya ce ka shigo kuma ne ba albishir da aljanna su biyu ana haka an ɗau lokaci abu musa al'ajari ya ce wallahi sai da na rika addu'a cewa ni ba Allah ya sa ɗan uwana yanzu dan na ji yau raba aljanna ake to an ɗau lokaci sai ga sai na Usman yana zuwa sai ya je ya ba sai ya ce ka je kai wa albishir da aljanna cewa akan wata musiba da za ta same shi ala balwa tusibu cewa shi aljanna za ta same shi amma ba sai an jarrabe shi sai an jarrabe shi haka ya zo ya gaya mata shi ma ya shiga annaba ne sallallahu alaihi wasallam sai da ya kinsa domin turkin da zai shigo duk turkansa ne ai kaza wanda ana auren na Aisha wanda ana auren Hafsa amma wannan turki ne ta bangare biyu domin shi ya'ya ku ya'ya na ku ya'yan ku kuka ba ni kuma ya'ya na na baku ai da bambancin turku ta ko da bambanci wanda ka ba shi yarka turku ta ka a wato ta fi girma fiye da wanda ya ba ka yarka to saboda haka duk turkai ne wannan shi ne abin da ya samu sai na Usman Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda to shi ne yake to ya kawo mana wannan hadisi tambaya aka yi masa Maula Usman bin Affan radiyallahu anhu bararan bawan Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda yace annahu ra'a Usman da abi wa zuri ya ga Usman dan Affan ya ce a kama alwazu ku fahimta alwawu bi fathi alwawu bil fatha shine majibi in aka yi fataha wudu kuma alwala wudu kuma majibin ruwan alwala shine alwudu fa abraga ala yadayhi min ilahi da aka kawo mar tambaya aka yi wa sai na Usman ya annabi yake alwala cikakken malamin ke da bai practical kawai da yake a kawo ruwa ana kawo ruwan fa abraga ala yadayhi min ilahi sai kwaro ruwan daga cikin majibin ruwan sai kwaro kaga talau ma salata marat yawanci hatta ba wannan uku daban ba wannan uku daban ba haka ba kamar da Ibiya ya faɗa yadda yake daidai shine ka hada guda biyu in ka zubo ka wanke ka kara zubowa ka kwaro da haka kaga buta ce baka da matsala in famfo ne baka da matsala amma wanda yake butacce sai ka fara wankewa sannan ka shiga ce to sai wanke ka uku tun ba da kana yamina hu bil wudu kun ji sannan sai shigar da hannun daman sa cikin wajibin ruwan alwala thumma tamadda sannan sai kurkura baki a wata kurkurawa yake cewa in kace kuskurawa ya debo ya zuba a nan kenan gefe ya kusku kuskuran baki ba zuwa a bakin baki amma shi sai a hausa inda gaskiya musamman malaman jariya kurkura baki yake cewa cewa sai kurkura kuma me kurkura baki shine imrarul ma'i fil fami ya ruwa ya yawo a baki kawai ba in ka sa hannu ka zama ya zama aswal da yawa wasu suna alwala suna sa hannu a'a aswal shine wannan kuma za mu zo babu sa daban kurkura baki zuba shi kawai ake a kada sai a zuba shi kuma aswal shi kafin shiga alwala ake za mu zo nan gaba za ku ji wannan da kai jaga wannan kare ya fashi tun maga tala wajahu sannan ya wanke fuskar sa salatan ta uku in kun lura da wannan ɗebo ruwan yanzu da ɗebowa ɗaya biye wannan aiki da ya ɗebo ruwan sai ya ɗan ɗiba haka ya kaɗa shi a baki kun ga ruwa da rago ruwa da hannunsa sai ya zubar sannan sai ya ɗan sheƙa sai kuma ya fato mun faɗi fadewa ba fata majina ba saboda haka sai ya fato sannan rago kuma sai ya wanke fuskar ta ne kun ga wato ya yi aiki wajen guda hudu da ɗebowa ɗaya kuma a hadisan alwala gaba ɗayan su ba hadisin da yake wannan inganci na Usman dan Abbas kafin su babu akwai wasu daban amma wannan yafi kowanne inganci shi za a yi magana alwala shi ake fara gabatarwa to sai yace wa yadai ila mirfaqai sanai wanke hannayensa zuwa mirfaqai gwiwar hannu talatan sa uku shi ba tun ba masa da ra'ayi sannan sai ya shafi kanka kagan ka tashi wanke hannu shi ba kar mutum ya ce ya wanke nan da wannan daban idan ka tashi wanke hannu sai ka ƙara hada tun daga nan sannan ka tawo nan wannan gwiwar ta shiga za mu zo nan gaba mu ja Abu Hurairah yana wankewa hannun sati ne zuwa amma ba wannan ake magana akai ba saboda haka gwiwar hannunka ta shiga tun daga nan idan ka wanke daga nan saboda ka wanke da to yanzu ka ban lam'a gaba ɗaya nan lamba ce baka wanke shi ba thumma maza a ra'si sannan sai ya shafi kansa kun ga abin da ya zo magana kai bai faɗi kunne ba me yasa li anna al-uzunani min ar-ra's domin kunnuwa suna cikin kai wankewa hadisin da yazo yake za a shafi kai da za a ƙara shafi ruwa a shafi kunne hadisi ne shafi abin nufi duk abin da wato suka rawaito hadisin alwala da suka zo yin bayani sai suka ce sai annabi ya shafu wato kunnuwansa da ragowar ruwan hannunsa wani zahabi guda ɗaya duk kuma karatun tare aka yi musu suka ne da ya zo sai ya ce sai ya shafa wato sai ya shafi kunnuwansa da wani ruwan daban sai aka ce ya sabawa malamin ɗaya ne ya koya musu karatun tutu goma misali da ya koya karatun mutum tara gaba ɗaya suka zo suka ce annabi ya shafi kansa da ragowar ruwan hannunsa shi kuma shi kadai tare aka yi karatun da ya zo sai ya ce annabi ya shafi kansa da wani ruwan daban kuma duk wayan kan lafiyayyun malamai ne sun bi kwari ba shi ma bai kwari ne to mutum tara ya saba mutum tara ta za a dauka ta mutum tara za a dauka ta da ta shi ke cewa wa ma yukhalifu qatun fihi al-mala fashad wal maqlubu ismani tala mukhalafatu rawi wato mukhalafatu sika man huwa aula minhu yubda adlan abinda ake kira shudud shine dama mutum ya sabawa suka ya saba wanda suka fi shi kanci sun fi shi kwarewa to sai ya saba musu to sai a ce hadisi ne ya ji gashi ingantacce amma ba ya ji ya saba wa abokan akran dinsa na karatu saboda haka idan an shafi kai an dawo to ragowar ruwan hannun da shi ake shafa kunne wannan zancen ya fi inganci duk da cewa wanda ya karanta da hallari zai ga cewa kuma wani abu daban sun la'akari ne da wata ruwaya za mu zo nan gaba mu kuma ثم غسل الجدار جليه ثلاثا فنزي وجه قفاوان guda biyu su ma sau uku ثم قال سيدي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا نادى النبي يا الولاء إرم ولا الولاء دعوة وقال سيدي من توضأ هو اللي الولاء نحو وضوئي هذا إرم ولا الولاء دعوة ثم صلى ركعتين سنيت في يصلى ركعة لا يحدث فيه ما نفسه bai yi zancen zuci a cikin ransa ba tun daga alolan mutum bai yi zancen zuci ba ku ji bana nan sai da ku gane abin yana da wahala gofira lahu ma ta kaddama min zanni za a ba ta ma abin da yayi gabata na zunubansa yana da wahala ne wanda ya zo ya alola bai zancen zuci ba ma hira da mutane ba ya gama kuma ya shiga ya je dalla raka'a biyu kai ya ma gama alwalar dalla ba zancen zuci ba ballantana hira dan Allah kun ga wa yake yi haka da yawan ba za ka muna yi miki alwala wani ma yana amsa waya ya sa ta amsa yace eh wallahi alwala nake ya akai kaza yana business asarar ladan akai ma shi da wala yake ce ya ma ko wancan nauyi man kama ramadana imanin wahati sabat gobira lahu ba ta kaddama wancan za ka iya yi amma wannan wahalar su tana da yawa shi za ka ce yayi alwala ya shiga sallah ba zanzan bisi sai zai samu cikakken lada annabi yace za ku yi sallah ku dari amma ladan ku daban-daban to mun tun da aka fara sallah wani tunani ne wani ana iya ruwa da aka ce ne liman da kanta wallahi ya banta shi sa a karshen babu sahu a bukari an da wato bukari ya sa hadisi abu hurairah da yake tunawa wasu sahabbai ya tambayi wani sahabi yace jiya mai annabi ya karanta a sallar isha yace na masa yace kuma kuke karfi na ina yau da maganganun annabi yace to ni na san me biya shine muka ce yana faɗan na wata daya to wanda sallah za ku iya tsaya da mutum yanzu sai ka samu lada 200 ya samu biyar da ya ga saboda nutsuwarsa da tunanin Allah Abu Muslim al-Khawlani cewa kai idan zai shiga sallah idan matansa za su yi warki ba sa fara sai ya shiga sallah domin manta yake da kowa sai Allah za su yi abin da za su yi sani ba Urwa ibn Zubair da ya fara ciwon kafa ana so a yanke wani gunji daga cikin kafa matar da ta bari shawara ta ce ku kyale tun da lokacin ba anesthesia suka take ku bari sai ya shiga sallah da ya shiga sallah ya zo aka yanke gurin aka samu tafashashen mai kuma aka sa ya bada asumi domin su ba su da abin da zai tsaye da shi tafashashen mai aka sa a gurin kuma to su aka take wata rana majnun laila wanda yake karanta al'adab al-arabi min dangi wani dan duniya ne yana nan ya dan soyayya shine ne zuwa wata ran wani wato hukan bin zan kidari wa zan kidari walaysa wato hubbu diyari da gabna kalbi walakin amuru ala diyaru diyaru laila uqabbiru uqabbilu zal bidar wa zal bidar yace walaysa hubbu diyari da gabna kalbi walakin hubbi man sakana diyara yace an ga diyaru ko wata rana wata budurwar sa laila sai yazo yana ya ga wata unguwa da ta zauna ya manta layi gidan da ke tsakili gidan sai ya kabin gidajen kowanne yana tumbata sai ya kisan wannan gidan ya koma wannan gidan sai dai yace kar ku dauka ya biyo ya ga ana kallon shi yace kar ku dauka tabar san gidan nan ne yasa ni nake tumbata gidan yace a yace ina tumbata gidajen ne saboda wanda ta zauna sai daga cikin gidajen shi za kawai nake tumbata to shi ne wata rana ya ga wani kare karan madini ya ga karan laida sai biyo da gudu yana ta bukaran ya bi da gudu kawai wani sabon ya ga karya farin ciki karen da ta saba tawowa yana bin ta a baya karen gidan da ta zauna to shine ya bi karen da gudu karen da gudu sai ya dawo sai wasu suna sallah sai wasu suka tare suka ce don wulakanci muna sallah ka ce tara mana sallah ya ce ye suka ce ka ce tara mana sallah ya ce to ku sake sallah ya ce kun gani da yake laila kawai nake kallo da na biyo karam ya ce wallahi ban gan ku ba yace amma ku da yake ba danna kuke ba wani abu kuke yi daban yace to har kun gane me kare na biyo kare yace ni ban gan ku ba san saboda Laila kawai nake kallo kuma haka ne aiko wani limami wai aka ce yana kallon mata masu yin sallah a gaban ba masallaci ba a hanya masu hanyar nan ya mutu wata rana sai wata mata ta zo wucewa ana sallah akan hanya to akwai wani yaro ya yi kashi a gaba sai ta zo za ta taka sai ce ɗayan ɗayan yana gaya mata shine ba mu ta to gaskiya malam sallah da kake kullum kallon mata kake ba wajen gwarzo ba sai da yawa ba a cikin sarakunan da aka yi wasan wanda sarki bane Allah ya musu rahama wanda da shi ya zo wucewa ta gefen gidansa suna sallah da matarsa da aka yi da sallah da ta jika malam ayyau kuwa sarki ya wuce da jama'a da yawa sun da yake ta wucewa sai ce ne kika ce sai ayya sai ce to wallahi ki sake sallah sai ce na rantsi da Allah ban san sun wuce ba ta cikin gidansa ana buga kuɗi saboda yana mudadaci da Allah shi ne san sun wuce ba saboda kana fara sallah sai wani shedani ya zo da ake kira khinzam sai fara tuna ba abubuwa ya ce ma ai mun yi jiran zawani waya ta um wani fanna jiran alal da kaji alal sai ka sauka cewa to wani ne turo duk wannan tunanin nukan gaba daya sai ya zo shi zai ta gaya ma dan ya ruza ma da ladan sallah to wannan garaba da kuka ji annabi ya faɗa ba kowa ne yake yin ta ba Allah kai sallah lafiya lokai alwala ka shiga sallah babu wani da zuci sai wanda Allah ya kiyaye sallolin namu da yanzu ga sunan kana cikin yi ma zaka ji wani an bugo ma waya ana ta ai la yale mara ba san ga duka ji ba kai ba halli babu ya ji ne akai na'am maganin wannan shine ɗaya da cikin hanyoyi malamai suka ce duk wanda zai sallah ya halarto gabansa ubangiji ne a gabansa bayan sa kuma mala'ikan mutuwa ne yake soke a baya yake bin sa yana so ya sauran sa daman sa aljanna hagun sa wuta aka ce kai tunanin wannan sannan abu na biyu da yake sa mutum ya tadabburi shine mutum ya rika sanin ma'anonin Qur'ani idan ana biyawa ya rika yin tadabburi tadabburi ma'an awazo layin farko ya iya sanin ma'anonin sa cikakku cewa wannan aya din san samu ne sababin nuzulin da ta sauka lokaci kaza idan ba zai iya wannan bai sau mataki na biyu tadabburi kaji na biyu shine ya san manonin wasu ayoyin wasu kuma bai sani ba shine amfanin jin tafsiri idan bai san wannan ba kawai da an fara tafi hikmar rabbika la ala allazi khalaqa fa sawwa ya tuno a ransa cewa ba gumun zuwa ga tsakanin annabi Musa da Fir'auna kamar yadda yanzu idan mutum in zai yi tadabburi akan kim 24 hours zai tuno akwai su jakbawa a ciki suwaye su an yi tadabburi ka tuna cewa a abin da ake yi yanzu na filin da na arewa da Allah ku gaya musu wanda daɗin kowa barakan lauki ka tuna cewa a ciki akwai suwaye yan jirgin ka tuno akwai wance akwai kane ko ko sannan akwai wani akwai waye akwai su wayannan kana jiro wayannan tadabburi kake akan dadin kowa to haka ita ma sallah idan aka zo ana karanta cewa ka damdama alaihi kana jin wannan kaza da cewa lalle shi wanda za a wannan ya shiga uku shine tadabburi an fahimta da kyau ko idan mutum yana wannan to zai cire masa tunani sai ka ga ya samu cikakken lada amma kallolin mu ne yanzu kana kallo sai ana ta gaya mutane dan Allah kowa ya kashe waya wani a sai ta buga ha ba malam ai sai dai Allah ya karba kawai kai yau da nafila malam dan Allah ya cike ma gurbi kai yau da nafila amma kallolin mu ko shakka babu sun shiga wani yanayi wannan ina ga mu tsaya a nan saboda mun ja lokaci gaskiya mun kara akan mintunan tambaya to saboda haka duk wanda ya samu alwala irin wannan zai tari da sallah za a zabarta masa zunubansa Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kofin da madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon munta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayenmu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i akwai wanda za su yi tafiya garuruwa da waɗanda suka yi Allah ka dawo da su lafiya wanda kuma za su tafi Allah ka kai su lafiya ka ba su abinci a inda za su yi muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa Allah ka ba mu shugabanni na gari muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kobin da madaukaka abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mu ne Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin waɗanda da waɗanda suka ki sana'a suka dogara da fa'ida ce wa Allah ka gane su muna roƙo Allah da sunayen ta jawawa da sufofin ka madaukaka masu neman aiki da sana'a da masu neman jari Allah ka tallafa musu Allah ka zaba mana shugabanni na gari zabe da yake cin karo mu Allah kada ka bar mu da zabin kawo kanmu Allah ka ba mu shugabanni da za su tausaya mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين